تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام في اللقاء الماضي قبل أسبوعين دار كلامنا حول بعض خصال الفطرة الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستعداد ونتف الإبط وتقليم الأظهار وقص الشارب وذكرنا كلام العلماء حول الختان والاستهداد واليوم نواصل سيرنا فيما تبقى منها فنقول والمصحف في نتف الإبط هو البداءة فيه باليمنى ويتأتى أصل السنة فيه بالحلق ولا سيما من يؤلمه النفس قال يونس بن عبد الاعلى رحمه الله تعالى دخلت على الشافعي رحمه الله تعالى ورجل يحلف ابطه فقال اني علمت ان السنه النفس ولكن لا اقوى الوجه الامام الغزالي رحمه الله تعالى هو في الابتداء هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده قال والهرب كاف لأن المقصود النظافة إخوة الإسلام والحكمة في نفسه أنه محل للرائحة الكريهة وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع فيه بالعرق فيتنفذ ويهيج فشرع فيه النجف الذي يضعفه فتخفف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك قال بعض العلماء والذي يقوم مقام النجف في ذلك التنور لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به ولا سيما إن كان جلده رقيقا وأما تقليم الأظفار فهو إزالة ما يزيد على ما يلابس راس الإصبع من الظفر لأن الوسخ يجتمع فيه فيستكبر وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإصبع وصحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى للمسافر أن يبقي شيئا لهاجته إخوة الإسلام لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث لكن جزم الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم بأنه يستحق البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام وفي اليسرى بالبداة بخنصرها ثم البنصر إلى الإبهام ويبدأ في الرجلين بالقنصر اليمنى إلى الإبهام وباليسرى بإبهامها إلى القنصر ولم يدخل استهباب مستندا وأما توفيق القداة باليمنى فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله والبلاد بالمسبهة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها عارف التشهد إخوة الإسلام ولم يثبت أيضا في سباب المس الظفر يوم الخميس شيء قال ابن حجر رحمه الله تعالى وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى من حديث مرسل لأبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة وله شاهد موصول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكن سنده ضعيف وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وكت لنا قص الشارب وتقليم الأظفار ونصف الإبط وحلق الآن ألا تترك أكثر من أربعين يوما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر الأربعين تهديد لأكثر المدة ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة والضابط في ذلك الاحتياج وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ينبغي أن يصرف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص والضابط الهادف في هذا وفي جميع الخصال المذكورة قال ابن حجر رحمه الله تعالى لكن لا يمنع من التفكر يوم الجمعة فإن المبالغة في التنظيم فيه مشروع وأخذ البيهقي رحمه الله تعالى من حديث أهل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر بدفن الشعر والظفر وقال لا يرغب به سهرة بني آدم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمين وأما قص الشارب فقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هو أن يأخذ ما طال على الشفق بحيث لا يؤذي الآكل ويجتمع فيه الوسط أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحسنه كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقص شاربا وأخرج البيهقي رحمه الله تعالى من طريق شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقصون شواربهم أبو أمامة الباهلي والمكداد بن مأدي كرب الكندي وعتبة بن عوف السلمي والحجاج بن عامر الصومالي وعبد الله بن بصر وقال عبد بن العربي رحمه الله تعالى لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفا فقال إن الماء النازل من الأرض يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة ويأثر تنقيته عند غسله وهو بإزاء حاطة شريفة وهي الشمس وشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به إخوة الإسلام علينا تعظيم أوامر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونواهيه لأنها من شعائر الدين والباري سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu tsoron Allah subhanahu ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa wasiyar jin tsoron Allah subhanahu ta'ala ita ce wasiyar da yayi da na farko da kuma na ƙarshe ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله bayan wannan yan uwa musulmi kafin sati biyu da suka gabata mun koro bayani dangane da abin da ya shafi tadodi na fitsira wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗaitar da mu sannan kuma ya umarce mu da kula da su wanda hadisi ne wanda Bukhari da Muslim da kuma wasu ashabu sunan suka fitar da shi ya zo da rakuta daban-daban ko dai al-fitratu khamsun ko kuma khamsun min al-fitra manzo alayhi salatu wassalam ya ambaci shayi ya ambaci aski gashin mara ya ambaci tsigi gashin hammata ya ambaci yanke farce sannan ya ambaci datse gashin baki sati biyu da suka gabata mun ambaci maganganun malamai dangane da abin da ya shafi shayi da kuma ainihin aske gashin mara yau za mu ɗora akan bayaninmu domin ƙarƙare waɗannan sauran gaɓoɓi guda uku wanda ba mu ambata ba abin da ya shafi ainihin tsige gashin hammata to malamai suka ce yana daga cikin mustahabi a soma da abin da ya shafi ɓangaren dama sannan wajibi na sunna zai iya tabbata ba wai ma sai an tsige ba idan ya zama an aski musamman ga mutumin da ya zamo tsitsigewar zai saka raɗaɗi a jikinsa ya zamo ainihin a cikin damuwa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai yunus ibn abdul'ala ɗaya daga cikin makulatun imamu shafi'i allah ya jin kai a gare su gabaki ɗaya ya ce wata na shiga wajen imamu shafi'i allah ya jirgai a gare shi sai na samu ya sa wani mutum yana haske masu gashin hammatarsa imamu shafi'i ya san cewa yunus ya san wancan hadisi wanda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa nadful ibti bai ce halqul ibti ba to sai imamu shafi'i yayi hanzari dandanan yace na san cewa abinda sunna ce umarni shine a tsitsige gashin hammata ya ce to amma ni ba na da juriya a bisa abin da ya shafi raɗaɗi ma'ana imam shafi'i yana so ya nuna ma yunus ba wai nufin saba ma sunna ya sa wato ainihin yake askewa ba a'a sai dai sa hannu ya tsitsige yana haifar masa da raɗaɗi wani ainihin baya iya jurewa to wannan ce ta sa tun da ya hango daga cikin hikimomi shine kawar da shi domin samun kyakkyawan yanayi to kenan duk hanyar da aka bi aka kawar da shi zai iya zamowa an tabbatar da wannan sunna duk da cewa ittifaqin malamai a tsige shi ya bi a saka wani abu ko kuma ainihin askewa Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yake cewa shi tsige gashin hammata abu ne mai radadi mai zafi a farkon farawa to amma duk mutumin da ya saba yana yau da kullum to zai ji cewa abu ne mai sauki ba zai dame shi ba ba kuma ainihin zai takura masa ba ya ce duk da cewa askewan ma ya riga ya wadatar domin dai abin da ake nufi shi ne tsafta da kuma ainihin tsaftacewa saboda haka kenan hikima a cikin tsitsike gashin hammata kasancewar wuri ne wanda yake tara datti sakamakon wannan taruwar datti zai zamo cewa wari mara daɗi hamami mara daɗi wato ainihin yana fita sakamakon gumi da ɗan adam yake haɗawa sai ya zamo cewa wannan gumi wanda galibi za ka samu gumi dattin da yake cikin jikin ɗan adam ne Allah yake fitar da shi domin ɗan adam ya samu kyakkyawan yanayi ya samu kyakkyawan lafiya don mutumin da gumi baya fita jikinsa to za ka same shi da ciwace ciwace masu yawa da lalurori to fitar gumi din shi kansa wani alkhairi ne to kasancewa yana fito da wani abu wanda yake koma da baya to kuma idan ya haɗu ya tafi da gashin hammata sai ya zamo cewa hamami marar daɗi hadifin yana tashi to shi ya sanya aka shar'anta cewa a tsitsige gashin hammata wanda ciccirewa da tsitsigewa din shine wanda yake raunanar da shi kansa gashin gabaki daya ta yadda zai zamo ba zai yi karfi ba ballantana ma ainihin ya dunga fitowa da yawa sabanin askewa malamai masana suna cewa duk gashin da ake askewa da wani abu mai kaifi to wannan gashi yana daɗa haɓaka yana daɗa ƙarfi kuma ainihin ya dunga fitowa akai-akai to amma duk gashin da ake tsigewa kamar dai shuka ce wanda za ka dinga tsitsige kanta za ka ga cewa ba za ta yi tsawo ba ba za ta samu kyakkyawan yanayi ba wannan yana nuna mana hikimomi na manzo alaihi salatu wassalam da ya ambaci tsigewa bai ambaci ainihin askewa ba domin tsigewa shi ne yake karanta shi yake raunana shi ta yadda ba ma zai taru ba har wannan hamami ainihin ya dinga taruwa wasu daga cikin malamai suka ce abin da yake kwafe makwafin titirewa shine saka wani abu mai kama da koda wanda zai fitar da shi sai dai saka irin wannan shi kuma yana ainihin faifaye fata yana sirarantar da fata wanda kuma wani yakan cutu dangane da wannan musamman ma mutumin da ya zama fatar jikinsa ba ta da kauri ma'ana duk lokacin da mutum yake saka irin wannan koda ta kawar da gashi to wannan wurin da ake saka wannan koda din karfin wannan fata da nagartarta yana raguwa ta yadda dandanan idan an karta ta ko kuma wani abu zai yi tasiri dangane da wannan to saboda haka dai duk hanyar da mutum ya kawar da wannan ya tabbatar da sunna ta manzo alaihi salatu wassalam to amma abin da ya shafi yanke farce wanda shine ainihin gaba ta hudu a wannan bangare shine yanke duk wani abu wanda ya tsawaitu ya wuce tsawon kan yatsa domin za ka samu cewa datti yana tattaruwa ainihin a cikinsa sai ya zamo shi kansa mutum yana kyamar kansa mutane ba suna kyamar hannun wanda ya saka irin wannan hannu mai farata a cikin wani abu musamman idan abin sha ne kuma malamai suka ce bare shi tsawo yakan kai matsayin da datti zai taru ya zamo inda ya wajaba a wanke ta fuskar tsarki ba samu ainihin an wanke wannan ba musamman mutumin da zai zo ya zamo kila lokacin da ya ba haya bai goge da wani abu ba to muddin zai dunga yin sarki da hannunsa za ga cewa da ci yana shiga cikin farcensa kuma ba lallai bane ainihin ya zamo ya fita malamai suka ce an so kaiwa matuƙa a wajen yanke farce amma kada a kai yadda za a cutu ya zamo ainihin yatsa an bashi da radadi da kuma ainihin fitar jini imam ahmad ibn hanbal Allah ya tsaye a gare shi yake cewa matafiyi ba laifi ba ne bai rage wani abu na daga farcensa domin bukata ta iya tasowa irin wancan lokaci za ka cewa an taka tsaya an yi sartse wani abu ya kafe a jikin mutum to idan ya zama ba shi da matsayi fata ko kuma ainihin farce to wani abin zai dade yana cutar da shi shi yasa imamu ahmad ibn hanbal yake cewa matafi babu laifi ya bar farce gwargwadon iya bukata to sai dai a wannan gaba ina jin hankalin kannenmu da ‘ya'yanmu matasa su nisanci kamanceceniya da ainihin magauta addini magiya addinin musulunci mutanen da ya zamo suna kyamar addininmu suna kyamar rayuwanmu suna kyamar annabinmu suna kyamar alkiblanmu za ka samu su ne suke barin farata zako zako sai ka ga wanda da cikin matasanmu ya bar irin wannan farata wani kaga ya tsafi ku ga farata nan yadda ka san faratan muzuru ko yadda ka san faratan kare a matsayin sa yadda na musulmi ya bar su ba kyan gani wanda wannan saba matsarin da addinin musulunci ya dora mu ne kuma daidai lokacin ko ya daidai wanda suke makiya addinin musulunci duk lokacin da zaka yi kama da wanda yake wajen musulunci to ka zama abin kyama a fage na addinin musulunci saboda ka imamu ahmad ya yi amma ya ambaci matafiyi ne kadai ya ce shi ma ya bar shi iya bukatarsa saboda abin da na ambata wanda yake zai iya tasowa yan uwa musulmi babu wani hadisi da ya inganta daga manzo alaihi salatu wassalam wanda ya nuna cewa ga yadda ake jera yan yasu na kafa ko na hannu a wajen ainihin yankewa ma'ana hadisi wanda za a ce sahihi ko hasan bai inganta ba daga manzo alaihi salatu wassalam cewa in za ka fara sai dai ka fara da yatsa kaza sannan kuma ka tsallaka zuwa yatsa kaza sannan ka koma zuwa yatsa kaza sai da imamun nawawi a cikin sharhin muslim da ya sharhin wannan hadisi sai yake cewa an so a soma da manuniya ta hannun dama ma'ana abinda muke cewa manuniya wannan ya tsanya ya zama an soma da ta hannun dama sannan kuma sai a yanke na tsakiya sannan sai a yanke mai binsar shi ne albinsar sannan kuma sai a yanke alfinsar wanda ainihin shi ne da yatsa na ƙarshe sannan kuma sai a dawo zuwa ga ainihin babban yatsa ya ce to amma a wajen hannun hagu an so a soma da yatsa na ƙarshe sannan mai bi masa sannan wato ainihin na tsakiya sannan kuma ainihin ya zamo har an kai ƙarshe sannan kuma a wajen kafa wacce take ta hagu to ainihin sai a soma wato a abuwan yake cewa wato ainihin an so in a wajen kafa sai ta hagu to sai a soma da babban yatsa sannan kuma a kore har ya zuwa ainihin na ƙarshe ma'ana imamun nawawi yake cewa shi yana ganin idan mutum zai yanke farcensa ya soma da wannan yatsa ta tsakiya to sannan sai ya daɗe wacce take abin da wato ya soma da manuniya sannan ta tsakiya sannan kuma ainihin ya zo gun ta kusa da ta ƙarshe sannan ta ƙarshe sannan sai ya dawo akan babban yatsa sannan idan zai koma hannun hagu sai ya soma da ƙaramin yatsa har sai ya ga ainihin kan babban yatsa sannan ainihin a ƙafa ta dama ita ma irin wannan tsari amma idan ya je a ƙafa ta hagu sai ya somo da babban yatsa har ya zo ainihin ƙarshen ƙaramin yatsa to amma imamun nawawi bai ambaci wani abu da ya dogara gare shi ba dangane da abin da ya shafi wannan tartibi da ya ambata sai dai kullum magabatanmu muna kyautata musu zaton cewa in sun ambaci wata magana suna da wani kamshi wanda yake na ilimi wani abu wanda yake mai fa'ida wanda yake sa ainihin irin wannan taujihi sai dai babu sabanin malamai dangane da cewa abin da yasa aka ce a soma da hannun dama saboda hadisi da na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama farawa da dama yana burge shi a wajen wato ainihin sa takalmi ko a wajen tsaye kansa ko a wajen tsarkinsa ko alwalarsa da kuma dukkan sha'aninsa to kun ga wannan hadisi ne mutlak take cewa farawa da dama yana burge manzo alaihi salatu wasalam to kenan ashe idan an ce a soma yanke farcen hannun dama idan an koma kafa a soma da kafa dama wanda yayi daidai da wannan hadisi tunda ta ce wa fi sha'anihi kullihi sannan a cikin sha'aninsa gabaki daya sannan kuma malamai suka ce abin da yasa aka ce a soma da manuniya ta hannun dama domin shi wannan yatsa shi ne mafi darajar yatsu domin suka ce da shi ne manzo alaihi salatu wasalam kullum yake nuna tauhidi musamman idan yana kan mimbarin juma'a inda yace ashhadu an la ilaha illallah to kusan so da yawa yana daga ainihin wannan babban yatsa nasa kuma idan an tashi ta giya shi ake miƙewa ko shi ake mammotsawa to sai malamai suka ce ashe kenan idan an soma da manuniya ta hannun dama lura da waccan ma'ana da muka ambata kenan ba a yi laifi ba to sai dai al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala da ya zo wannan gaba yana cewa bibiya ta yau da kullum ta nuna cewa ta fuskar lafiya an ce idan ba ka tartibin yatsu to Allah yakan kare mutum daga abin da ya shafi yana ta ido kun san akwai abin da zama ba Qur'ani ne ko hadisi an bata ba to amma gwaje na yau da kullun ya nuna wannan abin yana da fa'ida cewa idan mutum yana sassafa yatsunsa na hannu da na kafa a wajen yanke farce to Allah subhanahu wataala yakan kare shi daga kamuwa da yanar ido musamman za ka samu su irin wancan lokuta akwai ayyuka wanda suke yi wanda yakan sa su kamu da yanar ido ko ne da kuma a wajen rubutu yau da kullum ko aikin wasu abubuwa da ya shafi kura ko hayaki ko abin da ya kama da haka to gwaji ya nuna cewa sassafawa yana sa Allah ya kare mutum domin har yanzu ilimin likitanci ma ya nuna cewa duk wani yatsa na ɗan adam na ƙafa ko na hannu za ka samu yana da alaka da wata gaba ta jikinsa kama daga zuciya zuwa kwakwalwa zuwa kunne zuwa hanci zuwa ido kowane yatsa sai ka samu akwai bangaren da yake da alaka da shi saboda ka ilimi ne yau da kullum ya nuna wannan saboda ka kenan abinda imamu nawawi ya ambata na cewa idan an soma yanke ainihin hannun dama a soma da manuniya sannan na tsakiya sannan na kusa da ƙarshe sannan ainihin na ƙarshe sannan a dawo babban yatsa sannan abin da ya shafi hannun hagu da kuma kafar dama a soma da ƙaramin yatsa zuwa babban yatsa sannan kafar hagu a soma da babban yatsa zuwa yatsa na ƙarshe duk da cewa wani hadisi bai ambaci wannan ba to amma malamai sun nuna akwai wasu fa'idodi da suka shafi lafiya wala da shi sai Imam Nawawi ainihin ya kawo wannan sai dai kada mu dauka cewa wani abu ne wanda yake na wajibi wanda idan mutum bai yi shi ba za a ce ainihin ya samu wata matsala a cikin addinin sa ko kuma ainihin ya yi laifi sannan yan uwa musulmi bai inganta ba ta fuskar hadisi daga manzo alaihi salatu wassalam na iyakance yanke farce a ranar alhamis za ka ga wani yana tilasta ma kansa duk yadda fatarsa zai yi tsawo wai ba zai yanke ba shi da kansa ko sa a yanke sai in ranar alhamis ta yi to babu wani hadisi daga manzo alaihi salatu wassalam wanda ya iyakance ranar alhamis ya ce a ran nan ne ake yanke farce ita kadai ibnu hadar Allah ya dinga gare shi yace mafi kusacin abinda na karanta in ma iyakancewar ne yace abinda Imam al-Baihaqi ya fitar daga wani hadisi wanda yake mursal cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya fi son ya ga cewa ya yanke farcensa ya fi so ya ya datse gashin bakinsa a ranar juma'a ibn hadar yake ta in ma ko wani hadisi da yake nuna iyakance wani wuni ko wata rana to ainihin shine wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake mursal wanda malamai ba su faye ainihin hujja da shi ba yace kuma yana da wani hadisi wanda ya zama shahid daga Abu Huraira sai dai isnadin sa ya kasance isnadi ne wanda yake mai rauni to amma akwai hadisi wanda Imam Muslim Allah ya dinga gare shi ya fitar daga hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace an iyakance mana ta fuskar datse gashin baki da kuma yanke farce da kuma tsige gashin ammata to an iyakance mana ainihin kwana arba'in kada a bar yin wannan a cikin kwana arba'in alibabul kurkubi allah ya dinga gare shi sai ce abinda wannan hadisi yake nunawa shine ana nuna mafi tsawon lokaci ma'ana kada mutum ya tsallake kwana arba'in bai yanke farsansa ko ya datse gashin bakinsa ko ya aske gashin mara ko kuma abin da ya shafi gashin ammata ba yace to amma wannan bai nuna cewa ba za a bibiyi gashin hammata ko gashin baki ainihin ko gashin mara idan ya yawaita ya zama ainihin an yanke shi musamman farce da gashin baki ba daga juma'a zuwa juma'a yake cewa wannan kuma kawai ka'ida da ya kamata mu kula da ita shine ainihin bukatuwa shi ma imamu nawawi yake cewa ya kamata mu fahimci cewa a wajen kawar da wayannan abubuwa hali da yanayi yakan canza kamar yadda yanayin mutane yakan canza ma'ana abin da yake nufi idan lokaci ne wanda yake na zafi za ka cewa gashi ya fi saurin fitowa za ka cewa barci ya fi saurin fitowa idan ka kwatanta da lokacin sanyi lokacin sanyi gashi baya saurin fitowa haka nan farce baya saurin fitowa to sannan abun yana da bambanci kuma daga wani mutum zuwa ga wani mutum wani mutum inda za ku yi aski rana ɗaya kai da shi wadanda bayan sati biyu ko uku idan da za a zo a sake kallon gashin kanku to sai an ga cewa na wani ya fi yawa ainihin ya fi tsawo saboda ka kenan ya danganci saurin fitar gashin mutum ko saurin fitar farkansa ko kuma ainihin yanayi da ake ciki abin da ya shafi lokaci na sanyi ko kuma lokaci wanda yake ainihin na zafi saboda haka ya ci gaba da cewa abin da dai kawai ake kula da shi a wannan gaba shine bukata da kuma ainihin lokacin da mutum yake ganin ya takura a wajen ma dukkan wani sarrafa ga baki daya ba sai abin da ya shafi farce ko kuma gashin baki ba yace sai dai wannan bai hana dinka bibiya daga juma'a zuwa juma'a fa domin ita juma'a rana ce da ake so a kai karshe a wajen tsafta da kuma ainihin tsaftacewa al-imam al-bayhaqi Allah ya zaka gare shi ya fitar daga hadisi daga cikin hadisin wa'il ibn hujr Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni da abin ne gashi da kuma ainihin farci yake cewa domin kada ya zamo masu sihiri na 'yan adam suna wasa da wannan gashi na kai da kuma ainihin farci wanda daga cikin ɗabi'a mai kyau wanda muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi duk lokacin da aka yi mutum aski ko ainihin aka yanke masa farce to za ka cewa an je an tona rami an binne wannan gashi ko an binne wannan farce to kenan kaga abu ne wanda ya samu asali wannan manzo alaihi salatu wassalam yake cewa kada a bari masu sihiri na ɗan adam su dinga wasa da wannan gashin kai ko gashin farce wanda sau da dama za ka samu masu surkulle da tsafi da ainihin abin da ya shafi sihiri ko dai ya zama idan an samu gashin kan mutum ko farcensa an zo an yi masa wani abu wanda zai cutar da shi ko kuma a yi ma wani ainihin a cutar da shi malamai suka ce hatta sihiri wanda aka yi wa manzo alaihi salatu wassalam aka jefa a cikin rijiya to an samu an hada wannan sihiri da wani abu ainihin na gashi to saboda haka kenan idan har akwai iko ba a ce a matsayin wajibi ba gaskiya akwai bambanci tsakanin wancan lokaci da kuma ainihin wannan lokaci da muke ciki yanzu za ka samu cewa akwai ƙasashe wanda da wahala ma ka iya ganin ƙasa da idonka duk inda ka yi a cikin gari to za ka samu cewa an yi intarokin wannan wuri kwalta ce siminti ne an lailaye an shafe ballata na ainihin a cikin gidaje to irin wannan sai dai mutum ya yi iya abin da zai iya amma mutumin da yake bangarorin irin namu to ya kwatanta wannan din abu ne wanda yake mai kyau bal waɗansu malamai suna cewa kamar yadda manzo alaihi salatu wasallam wani hadisi yake cewa za a tashi mutane ranar tashin alkiyama suna tsirara suna masu roƙa ma'ana mutum an yi masa shayi a duniya to amma zai tashi a lahira ya zamo kamar ba taɓa yi masa shayi ba wasu malamai suka ce wannan hadisi ya nuna duk wani abin da ya fita jikin ɗan adam to zai sake komawa tattare da shi to sai suka ce wannan shi ke nuna cewa a dunga saka wani gashi ko farce a wuri wanda ke tsaftatacce wanda ke ainihin gyararre allah dai shi ne mafi sani ibn hajar allah ya tafi a gare shi yake cewa mutanen mushafi'awa sun so a dunga binne farce ko gashi a lokacin da ya zamo an yanke shi saboda wani bangare ne daga cikin bangarori na jikin dan adam to sannan yan uwa musulmi abin da ya shafi gashin baki shi ba imamu qurtubi Allah ya jika gare shi yana cewa abin da ake bukata a datse duk abin da ya tsawaita wato ainihin akan lebe na sama ta yadda ba zai cutar da mutumin da yake cin abinci ba kuma ta yadda datti ba zai taru ainihin a cikinsa ba al-imam tirmidhi Allah ya dinga gare shi ya fitar da hadisi na Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kuma yace hadisi ne hasan yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana datse gashin bakinsa sana imamu da bayhaqi da imamu tabarani sun fitar da hadisi wanda yake ingantacce daga ainihin sharabil ibn muslim al-khawlani yace na ga biyar daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dukkan su suna datse gashin bakin su ya mace Abu Umama al-Bahili da al-Miqdam ibn Ma'di Kalib al-Kindi da Utba ibn Auf as-Sulami da kuma Hajjaj ibn Amir as-Sumali da Abdullahi ibn Muslim to waɗannan sahabbai da aka ambata shi wannan tabi yake cewa ya gan su duka suna yanke gashin bakin su kuma ainihin suna yanke faratansu malamai suka ce ba wai yana nufin su ne iya sahabban da suke wannan aiki ba a'a su ne dai iyakar sahabban da ya gani amma bai taba ganin su sun bar gashin bakin su guzu guzu ba domin manzo alaihi salatu wasalam yana nuna mana cewa barin gashin baki ya taru to wannan kamanceceniya ne da ainihin tsari na yahudawa wanda shi kun musulmi ba a so ya kama da wanda yake bai yahudi shi sa ibn al-arabi al-maliki rahimahullahu ta'ala yace daga cikin dalilai da suka sa aka ce a yanke gashin baki domin abin da yake fita daga hanci na ruwa ma'ana kamar majina da take fita daga hanci to za ka samu wani ruwa ne wanda yake mai santsi wanda kuma yakan taru ya dudunkule ainihin a wuri ɗaya idan ya zamo an bar gashin baki ba a aske shi ba musamman akwai mutumin da zaka ga cewa hancin sai yana yawan yoyo dan da nan wato ainihin yana mura mara yankewa to wannan idan zai bar gashin bakinsa bai yanke shi ba to zaka samu cewa wannan datti yana taruwa wanda in dai ba wai wani abu mai kama da sabulu zai dinga saka a kullum yana wankewa ba to shi da kansa zai dinga jin ainihin wani karni yana tashi a jikin wannan gashin baki nasa to kasancewa addinin musulunci addini ne wanda yake mai tsafta kuma yake so a ga ƴaƴansa cikin kyawun yanayi sai aka yi umarni da abin da ya shafi datse gashin baki akwai gaba mai muhimmanci wanda za ga malamai suna kaiwa da kawowa dangane da shin gashin baki a iya aske shi da reza ko da wuka ko ko sai dai a datse shi da almakashi ko da wani abin datsewa to magana dai mafi dacewa shine gashin baki so ake a datse shi da almakashi ko wani abin datsewa duk da cewa idan mutum ya aske da reza ko da wuka ba za a ce bai yi wannan ba amma magabata a kowanne suke takurawa kwarai da gaske imam malik Allah ya jika gare shi shi wani ma ya tambaye shi cewa yanzu idan mutum ya zo ya sa reza ko wuka ya sumbule gashi bakin sa ya aske shi bai hukunci imam malik ya ce yake cewa ina ganin ya kamata a zazzane shi da bulala domin manzo alaihi salatu wassalam cewa ya adadda tsaye ba cewa ya rufin aske ba kuma ko ya fi manzon Allah iyawa ne to duk da haka dai malamai suke cewa idan mutum ya zamo ya aske din to za a ce da ya tabbaka wannan sunna amma ba kamar yadda ake so ba wannan aikin imam malik magana ce ta irin yadda suke kaffa kaffa da kuma bin sunna sau da kafa ma'ana ka duba hatta abin da ya shafi gashin baki yana gani ya tsaya akan nassi tun da hadisi cewa ya kasu sharif bai ce harku sharif ba to wannan ai kaga ba za ka taba ganin kuma sun zo sun yi wani abu wanda yake sun keta wani abu wanda yake na wajibi ba abin da yafi komai muni a ce ga mutum ya bar gashi bakin sa buzu buzu kuma ainihin ya tande gemun sa kaga duk wata kamata Yahudawa ya gama cika ta cif cif domin Yahudawa ne suke barin gashin baki sai kuma ainihin ya zamo sun ake gemunan su Allah ya samu dace yan uwa musulmi wajibi ne akan mu a matsayin mu na musulmai mu kyautata mu girmama duk wani abu wanda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa na umarni ko kuma ainihin da hali domin duk abin da manzo alaihi salatu wassalam yayi magana a kansa to wata alama ce ta addini mai girma alama ce ta addini mai daraja a wajen Allah subhanahu wataala Allah kuma da kansa yana cewa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub don mutumin da yake girmama abubuwa na alamomin addinin Allah to wannan alama ce ta cewa zuciyarsa zuciya ce mai takawa zuciya ce mai bin Allah subhanahu wataala yan uwa irin wannan abubuwa kamar yadda malamai suke cewa komai yadda kake ganin kankanta umarni nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka yi shi da kyakkyawan niyya da niyyar bin sunna ta yi wa Allah ya bai ma laifukanka Allah ya karbe ka ya sa ka dace sakamakon bin manzo alaihi salatu wasalam akan wannan abu ko da ko idan mutane na ganin shi gangane muna fata Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta Allah ya nuna mana bata bata ne ba mu yi kwandi santa sa Allah ka tabbatar da mu a bisa bin sunnoni na manzo alaihi salatu wasalam ta fuskan aikatawa ko kuma ainihin nisanta ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu yi kwambinta ka nuna mana bata bata ne kuma mu yi kwamisan tisa ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya shugabanninmu Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai shugaban kasan mu Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya da duk sauran shugabanni da ma musulmi ga baki daya da gida da asibiti Allah ka basu lafiya kuma ka yi riko da hannayensu dan uwa malam haruna na madina kamar yadda muka ambata jumar ta gabata yana dai roƙon yan uwa su ci gaba ta shi da addu'a akan ciwon hannunsa wanda za a yi masa aiki ba dadewa ba to muna fata Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya sa a yi masa wannan aiki a cikin nasara akwai wata gyatuma da ta rasu a can layin yan fata a satin nan da ma ainihin wata baiwar Allah a wurin riya wadda ta rasu ita ma a wajen haihuwa a wancan layi na ainihin na madubi to muna fata Allah subhanahu wataala gafarta musu da kuma sauran musulmai wanda suka rasu ya Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah gafarta mana laifuka mu Allah ka babu da mana mai albarka iyayen mu da suka rasu Allah gafarta musu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani musulmin da ba su da abin yi Allah ka kore musu abin yi wanda kuma suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka iyayen mu maza da mata Allah ka shirya mana su Allah ka riko da hannayensu Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ina jin gobe ne ɗaya daga cikin limamin masallacin nan Dr. Ibrahim Ibn Salih Adham zai yi tafiya insha Allah ta'ala zuwa ƙasar Malaysia wanda ina jin ba zai wuce kwana goma ba to ina roƙon addu'a yan uwa Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya da ma sauran musulmi matafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين